a to shi ke nan nawa ne dai namu fa wani alamun na turawa inda إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمشينا أصبر ashirin da tara ga watan safar hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo ashirin da uku ga watan takwas dubu biyu da ashirin da biyar Allah cikin ikonsa ya ƙaddara haɗuwanmu a wannan birni namu na tarayya Abuja a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya masa rahama domin gabatar da wa'azi na addinin musulunci muna fata abinda zamu faɗa da abinda zamu ji Allah ya sa masa albarka abinda zamu tattauna shine wato tauhidi sanyin idan musulmi na samu rakiya ta alaran mana da yake haguna wanda da ba mun dakatar da shi masu ya kai na rufe idansa baya don ka ce masa ya isa haka tare da honorable mansur ɗan jami'a wanda shi ne wakilin a jega da gwandu da aleru a majalisar dokoki ta jihar kano a majalisar dokoki ta tarayya afuwa na saba da kano ne kuma shi honorable mansur wannan alaramar na waɗansa ne sannan akwai alhaji saifullahi usman malami wanda ɗan kasuwa ne a nan cin garin abuja ga shi nan kusa da alaramma na shi ma yi masa addu'a duka yi musu addu'a Allah ya saka musu da alheri da kuma manyan malamai da na tara a gurin nan da limamai da shugabanni da kuma wanda shi ya shige gaba ya matsa lalle sai na zo ziyara wannan masallaci shine AIG Ahmad ina yana ina yana kusa da ni ko wannan ba Allah ya masa addu'a yana lokacin yana sabis a Kano yana rike da Banwan ya ba mu gudunmawa sosai kuma sannan na gane ma duk da mu taɓa yin wannan magana da shi ba na gane cewa mutumin mu ne sai da haka yanzu ya gama aikinsa tsawon shekara talatin da biyar yana aikin ɗan sanda kuma yanzu ya gama lafiya lau kuma gashi ya zo yana ci gaba da bada gudunmawa a wannan masallaci ana saka mata alheri akwai imamu gambo ina imamu gambo wannan mutumin Allah ba albarka malam wato kullum sai ya kira ni yaya wa'azin mu yaushe za ya wa'azin mu yaushe ne wa'azin mu nace nace to dai an gama wannan satin zamu zo in Allah ya yarda za ka malam imam Allah saka mata alheri da yan kwamitin wannan masallaci da yan agaji da na zo ma sai na ga ɗan agaji na wanda muka kwashi shekara talatin muna harkar zirga-zirgar wa'azi da shi sai kuma na gan shi a nan ɗan agaji malam sadi yana daga waje ko yawwa sai na gan shi a nan na ji daɗi idan da na gan shi na ce wannan ɗan agaji na ne ko kaje mai kama da shi ne aka samu abuja dai shi shi ne ɗin ne da wannan ɗan agajin ku yi masa addu'a shekarunsa kaf ya ƙare su ne a kan aikin agaji. Allah ya saka mana da alheri baki ɗayan mu. Na kasa tofis ɗina to ga ɗan agajin na ya lemu. A yi masa kabbara guda ɗaya. Sai da gani kai san an sha agaji. Tauhidi sanyin idan musulmi wannan tofin na bashi wato ɓangarori guda ashirin da uku. da haka kowa ya saurara yi sannan kuma na gama zan yi tambaya ɗaya bayan ɗaya abinda na kawo don ka abin da abina in tafi da shi sai na yi tambaya ɗaya bayan ɗaya na farko ma'anar tauhidi lughatan ma'anar tauhidi ai larabci ne ko domin ma'anarsa a tsagwaron harshen larabci na biyu ma'anar tauhidi a fassarar malamai in sun ce tauhidi da suke nufi sannan na uku arkanut tauhid menene rukunan tauhidi na hudu shuru'u kalimatut tauhid ita wannan kalma ta tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah tana da wasu sharuɗa to menene sharuɗan nata sannan na biyar aqsamut tauhid nawa tauhidi ya karkasu sannan na shida asasut tauhid menene tushen tauhidi na bakwai asalin tauhidi menene asalin tauhidi sannan na takwas ma'anar rububiyya wal uluhiyya wal asma'i was sifati malamai sukan ce tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifati to me ake nufi da wannan na tara talazum tauhidul rububiyya wato tauhidul rububiyya ya haɗe da tauhidul uluhiyya sannan na goma haqiqatut tauhid menene haƙiƙanin tauhidi sannan na sha ɗaya fadlut tauhid menene falalar tauhidi na goma sha biyu kamalut tauhid menene cikar tauhidi na sha uku azamatu kalimatut tauhid girman kalmar tauhidi na sha hudu barahinut tauhid hujjojin tauhidi na sha biyar tahqiqut tauhid tabbatar da tauhidi na sha shida quwwatu kalimatut tauhid ƙarfin da kalmar tauhidi take da shi sannan kuma wato na goma sha bakwai ko mahallin tauhid aina tauhidi yake zaune a cikin rayuwar ɗan adam sannan kuma na goma sha tara ko hirzut tauhid tsare tauhidi sannan kuma na ashirin ahalus tauhid su yayi ma'abota tauhidi na ashirin da ɗaya fituhut tauhid yaya za a fahimci tauhidi na ashirin da biyu samaratut tauhid amfanin da tauhidi yake wa mutum a duniya da lahira sannan at-tauhidu fi dunya wa tauhidu fil akhirati menene mutum zai ci gajiya a duniya idan ya tsaya akan kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah me zai kamo a lahira idan ya tsaya akan kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah na daya tauhid kalma ce ta larabci an samo ta daga wahada yuwahhidu tauhidan na manta ban gabatar da danmu da muka zo da shi ba dan karamin Muhammad dashi wannan shi ma ya rako ni ku yi masa addu'a Allah sa ka zama babban mutum ka zama babban malami ka zama babban dan kasuwa kasuwanci kake so ko kuɗi ko malanta kuɗi ne malanta alhamdulillah Allah ba albarka ka zama malami to tauhid a harshen larabci wahada yuwahidu tauhidan daga wahada ne wahada ɗaya kenan ko wahid ɗaya ahadun ɗaya to sai aka ce tauhid tauhid wahada yuwahidu tauhidan idza ja'alta shay'a wahidan idan ka mai da wani abu kwaya ɗaya sai a ce ka kaɗaita shi a ce kalmar tauhidi in za mu fassara ta zuwa hausa sai mu ce kaɗaitawa wanda ya ce ina kan tauhidi ma'ana ina kan masu kaɗaita Allah da bauta in ka ce ana karantar da tauhidi ana karantar da fannin kaɗaita Allah da bauta Zaka babu wani karatu a duniya da ya kai fannin kaɗaita Allah da bauta shi yasa surar da ta zo tana magana akan kaɗaita Allah da bauta ake kiranta suratul islam qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد wanda ya tsaya akan ta ake kira tsaya akan kalmar tauhid ma'ana tsaya akan kalmar tauhid na biyu shine ma'anar kalmar tauhidi a fassarar malamai idan an ce tauhidi ana nufin ifradullah bima yahtassu bihi ifradullah bima yahtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat abin da ake kira tauhidi a fassarar malamai kaɗaita Allah a cikin abin da Allah ya kaɗaita da shi na rububiyya da uluhiyya da asma'i wa sifati su ma ukun nan za mu ji fassara su ɗaya bayan ɗaya yanzu muna nufin tauhidi fannin kaɗaita Allah da bauta a fassarar malamai kaɗaita Allah da abin da Allah yake banta da shi shi kaɗai sannan na uku shine arkanut tauhid rukunan tauhidi menene sai an same su ake cewa mutum yana da tauhidi shine sai an samu abu uku sai an samu kudirin zuci sai an samu fada da baki sai an samu aikatawa da gabbai idan tauhidi bai shiga bangare ukun nan ba to ba za a kira mutum mai tauhidi ba misali waɗanda suka ce sun yadda da Allah sun yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fatar baki da abin bai je zuci ba sai Allah ya karyata su wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir da Allah ya ce wa ma hum bimu'minin waɗanda suka ce mun yadda da Allah mun yadda da manzon Allah mun yadda da ranar lahira Allah ta'ala ce ba mu'minai bane يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ليه فرقا إذا جاءك المنافقون أرمى
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون kun ji Allah ce isa ja'akal munafiquna idan dandazon kungiyar munafikai suka zo kalu su ce maka nashhadu innaka la rasulullah mun yadda kai manzo Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ya ce ƙarya suke saboda ba a samu abin daga zuci ba ashe imani shine qaulun bil lisani faɗa da baki wa atiqadun fil jinani da kudircewa a zuci wa amalun bil arkani da kuma aikatawa da gabai Aisha Annabi alaihi salatu wasallam ce al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba sai ce a alaha qawlu qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imaqatu al-adha an tariq wal haya'u shu'batun min al-iman don kada uku nan sune misalai na wannan uku ai kunya daga ina take aikin zuci ne ko zuciyar mutum take fara kudure kunya sai zama mai kunya to kun ga an ba da misali da aikin zuci da alhaya'u min al-iman sannan an ba da misalin aiki da imadatul aza'an dari kana tafiya kaga abin da za a yi tuntube a jirauni ka dauke shi to sai a ce kana da imani sannan kuma qawlu la ilaha illallah an ba da misali da fada da baki kenan mun samo al-qawlu wal amalu wal i'tiqadu daga wannan hadisi sannan na uku shuruɗu kalimatu tauhid ita wannan kalma da muke faɗa la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ai tana da sharadi in ka ce la ilaha korewa ne illallahu tabbatarwa ne to me ka kore me ka tabbatar la ilaha ba abin bauta da gaskiya illallahu sai Allah shi kadai alkawari ne kenan to wannan alkawarin naka ba za ka karɓe shi ba sai an samu sharadi guda bakwai wa bi shurutin sab'atin qad qayyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu la yantafi qailuha bi nutqi illa haythu yastakmiluha العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب سيكاي فألم أنه لا إله إلا الله الله سيكاي كي كراتو أقبام ما لبيس كويا مكواي الله سسند كي توحيد كديت الله دبوتا يسا سي فألم بيتي فقلبا سيكي فألم كتني annahu la ilaha illa saboda haka sanin shine sharadi na farko a samu sani al-ilmu wal yaqinu a samu sakankancewa al-ilmu wal yaqinu wal qabulu duk abin da yazo daga Allah kuma ka yarda da shi ka karfa al-ilmu wal yaqinu wal qabulu was sidqu a samu gaskiya ba ƙarya a cikin imanin mutum wal ikhlasu kai dan Allah al-ilmu wal yaqinu wal inqiyadu ka miƙa wuya da an ce Allah ya ce ka miƙa wuya wai sallimu taslima an ce Allah ya ce kawai ka yadda fajari wa sidiku wal ikhlas wal mahabba sannan ka so Allah ka kadaita Allah da bauta ka so manzon Allah ka kadaita shi da biyayya shi Allah shi ake bautawa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai koyar da bautar duk bautar da ba annabi ne ya koyar da ita ba to ba ta da rijista dole ne mai koyar da bauta shine ma'anan Muhammadun Rasulullah na yadda cewa wanda zai koya min yadda zan ba Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi a ƙasa tauhid tauhidi ana cewa rububiyya ai rububiyya ma'khuzun min ar-rabb ar-rabb shine ake kira rububiyya dole ma'anar rabbu al-khaliqu al-maliku al-mudabbiru mai yin halitta mai mallaka halitta mai gudanar da halitta shi ake kira rabbu ashe ba wanda ya cancanci a ce masa rabbu sai Allah waye halitta waye mallaki halitta waye ke juya halitta yadda ya ga dama to shine Allah shine rabbu to kuma kowanne ɗaya ukun nan daga ciki da Allah ya faɗa a al-khaliqu al-maliku al-mudabbiru kowace kuma aya ta zo ta yi bayanin aikin Allah a cikin ukun nan misali al-khaliqu Allah ya ayyuhan nasu duriba masalun
يستمعون إن الذين دعوا تدعون من دون إن الذين تدعون من دونه لن من دون الله لن يخلقوا ذبابا
ولو اجتمعوا له يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا ku mutane an buga misali ku saurara ku ci innal ladina tad'una min dunillahi lam yakhluqu dhubaban wadanda kuke kira ba Allah ba Allah ya ce ba za su iya yin kuda ba wannan kuda kwaya ɗaya dai da kamurje shi ɗazun nan ka fesa masa shadda ya mutu kwaya ɗaya Allah ya ce an tara duniya masanan duniya ba za su iya kirkirar kuda daga babu ba wala wujta ma'ula ko an yi taron dangi an ce duk masana su zo a taro domin a samar da kuda Allah ya ce na kalubalance su ba za su iya ba in kuma za a yi an isa a gwada kun san kirkira abu daga babu ba fa zai yi ba fa a ce babu ta koma akwai ko akwai ta yi kanta ba da yin wannan sai Allah. Allah ne yake mayar da babu ta zama akwai, amma ita akwai za iya mai da ta akwai akwai kala-kala. Kamar yadda mutum zai ɗauko ƙarfe ya wuka ya manjagara ya kaza ya kaza ko kuma a ɗauko roba a sarrafa ta a yi kaza ko a ɗauki ɓan halitta a yi kaza a yi kaza wannan duk za a iya yi tunda akwai ta samu. Amma babu ta koma akwai ko akwai ta yi kanta ba da yin wannan sai Allah. shi ne ma'anan alkhaliq Allah ta'ala ya ce wala qad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa qatawna al-idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabaraka Allahu ahsanul khaliqin ba da yin wannan matakan kana tso kana mali a mai da kai jini a mai da kai tsoka a mai da kai kashi a cikin kashin a sa bargo fargon a rufe shi da kaza a ciki a sa kashi kashin a lullube shi da fata a lullube da nama a sa jijiyoyi a yi masu wayarin a yi maka kai a cikin kan a yi maka kofofi guda tara kofa ido biyu kofa hanci biyu kofa baki daya kofa kunne biyu a je can kasa maka kofofi guda biyu ta nan kai bayan gida ta nan kai kusa ta nan kai fitsari kai bawali ka fidda yabi ka fidda yabi a cika ka da sinadarai iri iri idan ka ya fidda hawaye hancin ka ya fidda majina bakin ka ya fitar da miyau jikin ka ya fitar da gumi kai sai kai bawali shi ma ya fito ka fidda mazi ka fidda waji ka fidda mani ka fidda fitsari kuma a cikin jikinka akwai jini akwai ruwa ya maka ido ka gani ya maka hanci ka shaƙa ya maka baki ka faɗa ka ɗanɗana ka ci ka sha ya maka kunne ka ji ya maka ƙafa kai tafiya ba ka aiki da fetur ba ka aiki da giris ba ka aiki da sola dan da a ce da fetur kake aiki yadda man nan ya tsada da sai dai a tashi ɗinka wallahi da yanzu kana gane a ce malam ya yi za a yi wa'azi ka ce wallahi ba ni da mai ba malam hakuri ba ni da mai gani an yi fakin dina a gari tabarakallahu ahsanul khaliqi to ba mai yin wannan sai Allah sai shi al-malik kuma shi ya mallaki kowa da ya tashi ma sai ce to ko da ka ganka da mallaka bari ka je da abin ya faru sai Allah ya faɗa abu goma sha ɗaya ba mai yin su kuma sai Allah yace qulillahumma مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ولنا هو بعد يسوع الله mai ba da mulki mai karɓe mulki mai ɗaukakawa mai ƙasƙantarwa mai bayarwa mai hanawa wanda duk alheri yana hannunsa mai fidda raye daga matacce ya fidda matacce daga rayayye ya shigar da dare a cikin rana ya shigar da rana a cikin dare wata ran dare ya fi tsawo wata ran rana ta fi tsawo watan kan ke zo daya wani gurin dare ake ba rana wani gurin rana ake ba dare wani gurin da dare da rana amma daren ya fi tsawo wani gurin da dare da rana amma ranar ta fi tsawo wani gurin da dare da rana kansu daya mai jujjuya waɗannan sannan watar zukumanta sha'u bigai isa ya ce maka arziki babu lissafi babu iyaka tun da aka haife ka ya baka littafi uku wa amara bi katab rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyin aw sa'id to da haka Allah ya cancanci a kadai tashi da mulki da mallaka malik yawmiddin liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar wa ma adraka ma yawmiddin thumma ma adraka ma yawmiddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah المدبر يدبر الأمر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وقلنا على ذات قيامك وهي الله الخالق المالك المدبر ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها sai suna Allah da sufofinsa ga sunan da yawa amma akwai ɗari ba ɗaya in ka haddace su ka san ma'anar su kai aiki da su in ka ji za a buɗe maka kofa aljanna asasu tauhid shine annafai wal isbat tauhidi ba zai cika ba sai ka ce la ilaha sannan ka ce illallah na kore kowa gabarin abauta masa sai Allah na kore kowa ba za a bauta masa ba sai Allah in kana haka kake faɗa da Hausa ba abun bauta da gaskiya sai Allah ba abun bauta da gaskiya sai Allah ba wanda ya cancanci abota masa da gaskiya sai Allah alkawari kake dauka kamata a ga rayuwarka ta gino akan haka shine annafai wal isbat sannan wato a asalin tauhid shine ifradul lahi bil ibadati asalin tauhidi wanda annabawa duka suka zo su koya al'umma shine a kadaita Allah da bauta ya qaumi ibudullah wa laqad arsalna wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa yajtanibu at-taghut وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Allah ya ce bauta kawai nake so ku yi kuma kun yi bautan nan ba ƙara wa Allah komai za ku yi ba in kun ƙi ba za ku cuci Allah da komai ba man waje da khairan falyahmadillah man waje da ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu حقيقة التوحيد شين الرجوع إلى الله ظاهرا وباطنا أبونا التوحيد يكسو يميد كيد الله كومي كجنجنا والله إذا أنت سامو يكسي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إذا كارسا يكسي الحمد لله على كل حال إذا أبي أفضل أرسلك يكسي إنا لله وإنا إليه راجعون إذا بلائي ياتاسو يكسي حسبنا الله ونعم الوكيل in kana son kai wani abu ka ce insha Allah in ka fara ka ce bi iznillah na in an maka alheri ka ce ma sha Allahu la quwwata illa billah in ka ga abu ya burge ka tabarakallahu ahsanul khaliqin in abu ya maka rashin dadi ka ce qadarullahi wa ma sha'a fa'al na'am to wannan shine ka mai da al'amarin ka duka ga Allah komai sai ka kira Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil abu ya taso zai danne ka kace hasbunallahu wa ni'mal wakil in karfi ya kare dabara ta kare kace la haula wala quwwata illa billah in ka tashi ammaton Allah kace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah to ka koma ga Allah kenan to tauhidi asalin sai mai da kai zuwa ga Allah a cikin zahirinka da batininka fadalar tauhidi kuma shine samun nutsuwa a duniya da kuma shiga aljanna a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna wanda yace la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah dakhala aljanna sadaka la ilaha illa Allah shine addinin gaba daya muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam كمال التوحيد منين شكا توحيدي شيني التسليم لله في كل شأن كسلم wa Allah cikin komai idan abu ya same ka mai daɗi ka ce daga Allah ne in mara daɗi ya zo ka yi plan ka yi tsari sai aka san haka ya zo sai ka ce haka Allah ya kaddara Allah ya ce mu addu'a ya ce mu dogara da shi ko ya ce mu yadda da kaddara sai mu yadda da kaddara mu yi addu'a ko mu yi riko da sababi ka je kasuwa don ka samu kuɗi kai ciwo don ka samu nama kai noma don ka samu abinci wannan kuma zuwa kasuwa da yin noma da kiwo sababi ne na samun arzikin in Allah ya ga dama sai kai ta noma ba kai arzikin ba kai ta kiwo ba kai arzikin ba kai ta zuwa kasuwa ba kai arzikin ba ashe ba tsabar zuwa kasuwa ne yin arzikin ba sababin zuwa kasuwa sababin samun arzikin ne in Allah ya ga dama sai turo shi ta wata hanya ko ba wannan ba wa mai taqillaha يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ترجع الله لكل شيء قدرا وكم قلنا شيء كمال التوحيد عظمة كلمة التوحيد جرما كلمة التوحيد من كان من ابن واتو حديث يازو النبي صلى الله عليه وسلم يشي إذا القيامة تتاشي aka shigar da 'yan wuta wuta aka shigar da 'yan aljanna aljanna to a cikin 'yan wutan akwai waɗanda ba da wama za su yi a ciki ba laifinsu ne yawa sai Allah ya ce wa mala'iku ku buɗe aljanna a wuta ku fito da duk wanda ya taɓa faɗan la ilaha illallah in akwai imani a zuciyarsa ko da ƙwayar zarra ne kuma wannan fim babban amfanin da kalmar tauhidi za ta yi maka in ka cika da ita ana sa maka ran aljanna in ka tashi da ita za ka shiga aljanna in an same ta a littafinka ka faɗe ta da gaske to wannan kalma za ta zama dalilin tsiranka a gurin Allah rana aljiya saboda wannan shine girman da kalmar take da shi sanan barahinu tauhid aina yake ɗauko tauhidi me hujjar tauhidi alqur'ani da sunna ana tabbatar da abu ta hanyoyi guda hudu na farko dalilul his dalilin abin da muke amfani da shi ta hanyoyi guda biyar gani da ido ji da kunne shaƙa da hanci ɗanɗanawa da baki taɓawa da hannu waɗannan su ne ake kira hawasul khams hanyoyin majiyanka guda biyar ka ji ka gani ka ɗanɗana ka taɓa ka kalla idon ka ce ya gani ka taɓa hannunka ya ce ka taɓa ka ji kunnenka ya ce ka ji ka ɗanɗana bakinka ya ce ya ji ka shaƙa hancinka ya ce ya ji waɗansu ake kira his hawa hafsatul sam hafsatul basar har zuwa ƙarshe waɗannan dalilai ne da suke tabbatar maka akwai Allah sannan na biyu dalilul aqali a hankalce Allah ya baka hujja yace am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliquna bal la yuqinun Allah ta'ala ce am khuliqu min ghairi shay'in ko ku an yi su daga babu kaje ka tambayi duk mai ilimi ana yin abu daga babu kar makalla ana yin abu daga babu a ce wannan abin wani ne ya yi shi daga babu ya Allah shi kada yake yin abu daga babu amma a ilimin da basirar da Allah ba mutum baya iya mai da babu ta koma akwai na'am kuma baya iya mai da akwai ta koma babu misali kace eh to ana kona itace sai mu ce sai koma mai gawayi gawayi sai koma toka toka kuma fa kasar da ita mu gani to tana nan da yayi tana nan amma a cikin iska sai da haka Allah ta'ala ya kalubalanci mutane cewa am khuliqu min ghairi shay'in kaga wannan amsar ba mai yin haka sai Allah sai ce am humul khaliquna ko ko su suka yi kansu akwai wani abu da za a ce shi yayi kansa da kansa sai wani zai rena ma hankali ya ce malam wannan butar da kake gani da ruwa a ciki ita ta kanta da kanta ta tsura wa kanta ruwa sai ka ce a kai shi asibitin mahauka saboda wannan abin dalili ne na hankali cewa ba zai yi a ce halittar nan ba ne ita ba ko ba zai yi a ce halittar nan ita ta kanta ba saboda haka akwai wanda ya tafe nan shine Allah akwai kuma dalili wanda yake na fitira har yadda aka halice ka din nan kawai yadda aka halice ka din nan kawai a jin a zuciyarka kana jin akwai wata fawa da in bala'i ya tace ya same ka kake tinkara wannan fawa dan da ka nemi taimako ko ka yarda da Allah ko baka yarda da Allah ba wannan fawa ba za ka iya tunkuɗe ta ba ba ka iya cire ta ba sai wani bala'i ya tun karo ka sai ka kira wani abu dole eh dole sai an kira wani abu ba ka san Allah ba ka kira wani Allah an ka san Allah ka kira Allah amma dai wannan abin sai kai wannan kira saboda gajiya ta dan adam da kasawa dan adam da kuma bai isa ba sannan Allah ya ƙa'i ce, Ƙul fadara'u an an fusi kumul mauta in kuntum sadiqina in kun isa ku hana kanku mutuwa. Ƙalubale ke nan. Ƙul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqiku. Na'am. Sosai a kara makalla. Fir'auna. Na na na. to ai shi fir'auna ma ta yi ana rabbukumul a'la sai yace ma alimtu lakum min ilahin gairi ban san kuna da wani Allah ba in ba ni ba amma Allah sai ya kyale shi ashe ya masa ta da ruwa zai shanye shi da ya biyo anan Musa da bataliya sa anan Musa aka buɗa masa ruwa ya wuce shi ma sai ya shiga ruwan da Allah ya haɗe ruwan fir'auna bai iya ruwa ba ya ce shi Allah ne amma ruwa ya cinye shi kuma Allah ya nuna masa ruwan nan da annabi Musa ya zo gidanka yana jariri shi ruwan bai shanye shi ba yana jariri saboda me yasa ruwa bai shanye annabi Musa yana jariri ba saboda da umarnin Allah aka cilla shi ruwa wa auhayna ila ummi musa arama
أوحينا إلى أم موسى أن أوفعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين duk wata mu'jiza ta Qur'ani wannan ayar abu takwas ne a cikin abu nawa labari biyu umarni biyu hani biyu bishara biyu wa auhayna ila ummi Musa wannan ne labari an arzihi ne wannan umarni fa idza khifti alaihi labari fa alqihi fil yammi umarni wala takhafi hani wala tahzani hani inna radduhu ilayki bishara waja'iluhu min al mursalina bishara a cikin aya ɗaya abu takwas an ba da labari biyu an ba da umarni biyu an ba da hani biyu an ba da bishara biyu yace wa auhayna ila ummi musa ne wahayi wa an- mahaifiyar annabi musa an arzi ki shahada danki amma fa idza khifti alai in kina tsoro fa alqihi fil yammi je tashi a ruwa wanne yafi wani tsoro ki shahada da shi in kina tsoro je tashi a ruwa
ولا تخافي ولا تحزني da da Allah ya ce cewa jefa a ruwan nan mai nauyi ne sai ce wala ta khafi ai ne nace a jefa shi a ruwa kake ji komai wala ta hazari kake bakin cikin kin jefa danki a ruwa ba zai mutu ba inna nunul azamati nunin isa inna raduhu ilayhi zan dawo miki da shi sannan bayan na dawo miki da shi wa ja'iluhu minal mursalin yana ma cikin manzannin Allah tun yana jariri ana ba shi nono aka gaya uwarsa manzan Allah ne suke shayarwa. Za ka amma uwa bayan ta jefa shi a ruwan wa ƙalan li uktihi qussihi ku duba zuciyar uwa Allah ya ce fa kake da kin ciki kake da mu zan dawo miki da shi fa zan mai da shi manzan Allah amma da ga da ce ba shi aure su ya ki ya ki bi shi bi qussihi fa basu rabbihi ajlubin wa hum la yashkurun lokacin da ya isa gidan koma ta fir'auna first lady ta zo bakin ruwa tana shakatawa ita hango jariri zabaniyawan fir'auna suka ɗauko shi tace la taqtuluhu kad a taba shi a sa an yanfa ana a wani takhizahu walada wannan dan ka a taba shi za mu mai da shi dan mu a first lady tana so ai fir'auna ma yana girmama matarsa ya yarda ya bar mata dan to saboda haka kun ga wannan wato nuna mana ƙarfin wato yadda Allah ta'ala yake tabbatar da abu to shine muka kawo wannan sai dalili na shari'a Qur'ani tun daga Fatiha zuwa Nas sura 114 aya 6636 wato harufa wato kalmomi 77 da yan kai haka nan hurufa dubu ɗari uku da ashirin da hudu da ‘yan kai duka waɗannan gabaki ɗayansu hujja ne akan cewa Allah shi kaɗai cancanci abota masa. To Wannan shi ne barahinin tauhid. Da haƙiƙun tauhid shi ne al-ma'abudu wal-matbu'u. La ilaha illallah tana koya mana mu bauta wa Allah shi kaɗai, Muhammadun Rasulullah tana koya mana mu ba annabi shi kaɗai. mu bauta wa Allah shi kadai mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya koya mana yadda za mu bauta wa Allah subhanahu wata'ala kuwwatu kalimatu tauhid wato karfin kalmar tauhidi shine babu aikin da zai karfa sai da ita komai aikin kirkin ka in baka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba kai aikin banza sura ka sharadin karfan aiki tauhidi وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وأولئك كان سعيهم مشكورا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن to dole sai da wannan tauhidin da wannan imanin ake karɓar kowane irin aiki da ikhlasi da kuma biyayya mahallin tauhidi a zuciyarki tauhidi a zuciyarki shi yasa ko baka faɗi na bakin ba baka aikata na gaban ba to kana da asalin na zucin sai a duba dalilin da yasa kake aikata na na filin da na kuma da kuma na gaban amma wannan na zuciyar shine mafi girma yasa idan aka same shi a baki babu na zuci ko aka same shi a gabbai babu na zuci to waɗannan ba zai amfane ka ba yasa malamai suka ce a tauhid wato imani yana da qaulun ne bil lisani amalun bil arkani wa i'tiqadun fil jinani yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati hibdu tauhid tauhidi ana tsare shi ta hanyar nisantar shirka إن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله يقول بذن يأتي وان يموت هنا شركا با يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لئن أشركت لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فأبد وكن من الشاكرين من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق فذاك الشركة ita take raushe tauhidi shi yasa mai alar yace wa yajibu alaihi wa yajibu ala mukallafi ko tafhihu ya inganta imanin ya tsare imanin sa kiyaye imanin sa to sai kuma ahlus tauhid ahlus tauhid annabawa da manzanni da mursalai da mutanen kirki ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا so tawagar guda hudu ce ƙungiyoyi hudu ne a duniya tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shi ake kira al-ilmu wal amalu masu aiki masu ilimi masu aiki da ilimi masu ilimi da aiki sai kuma masu karatu ba sa aiki yahudi kenan sai masu aiki babu karatu nasara kenan sai ba karatu ba aiki maguzawa kenan ya ka zaɓi ɗaya karatu ba aiki ta farkin yahudu aiki ba karatu ta farkin nasara ba karatu ba aiki ta farkin maguzawa karatu da aiki ta farkin annabawa na ƙarshen ko in kai karatu ba kai aiki da shi ba to ka zama yahudu na akwai su da ilimi amma ba sa aiki da shi lima taquluna ma la taf'alun ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun samaratu tauhid amfanin tauhidi da zai haifar maka shine zaka bambance alfarqu bainal khaliq wal makhluq zaka gane bambanci tsakanin wanda ya halitta afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun yanzu me yin halitta za a kwatanta shi da wanda baya halitta za a kwatanta Allah da halittarsa ko za a kwatanta halitta da Allahnsa to asalin laifi shine ka dinga wa wani mutum kallon Allah ko ka dinga wa Allah kallon mutum Allah in ka rike wannan shine asalin addini duk wanda kaga ya bace to ya dauki siffar Allah ne ya ba wani mutum sai yake masa abin da ake wa Allah ko ya ɗauko siffar wani halitta ya ba Allah sai ya rena Allah dan da ka ba wa Allah siffar halitta sai ka rena shi in kuma ka ba wa halitta siffar Allah sai ka ɗaga shi shi sa sai ka ga wani a zuciyarsa ya fi ganin girman halitta Allah akan Allah saboda siffofin Allah ya ɗauka ya ba wancan gane yake wancan ɗin zai yaya masa bala'i wa ki yaya bala'i gane yake zai amsa masa addu'a wa ki amsa addu'a amma yujibul mutarra idza da'ahu
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله
أإله مع الله Kalilan ma ta fakkaru.
qalilan ma tadhakkarun babu abin bauta da gaskiya sai Allah da haka Allah ya ce waye in kun shiga bala'i kuke daga hannu ku ce Allah mun tuba ka san akwai emergency yau da kaji Allah na daina in kaji wayyo Allah kaji Allah na tuba kaji Allah na daina to mutum yana neman istigasa ne istastaghifuna rabbakum fastajaba lakum yanzu mutum ya rikito ne yake cewa wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah na wato yana neman agajin gaggawa kenan Allah ya kawo masa dauki da aka cilla annabi Ibrahim cikin wuta kafin ya kai ne yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya nemi aikin gaggawa Allah yace ya na rukuni barka kashi kona shi isai saboda ya kira Allah allazina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel فانقلبوا بنعمة من الفضل لم ينصرهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم to me ya kamata akan musulmi ma ya jiba alal muslim shine ta'allumu tauhid ka je a koya maka tauhidi wajibi ne ko ba kai kowane karatu ba wajibi ne ka je makaranta awwalu ma yajibu alal mukallafi tasfihu imanihi thumma ma'rifatu ma yusluhu bihi farda ayni abin da ya zama wajibi a kanka ka fara inganta imaninka sannan ka koyi abin da zai koya maka sallah da alaula da tsarki da wanka da haji da azumi da aure da kasuwanci ka san halal da haram wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman lahi fihi baya halatta ka je ka aikata wani aiki sai ka san hukuncin Allah shin wajibi ne ko mustahabbi ne ko haramun ne ko makaruhi ne ko ja'izi ne ويسأل العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله تفاف كذا أزري ومن الله قسم العالم إلى اسمين اسم يعلمون واسم لا يعلمون فأوجب على الذين يعلمون أن يعلموا من لا يعلمون وأوجب على الذين لا يعلمون أن يتعلموا ممن يعلمون تفاف كذا أزري Allah ya ce duniya biyu ce da wanda ya sani da wanda bai sani ba. to na wajarta wa wanda ya sani ya koya ma wanda bai sani ba na koya wa na wajarta wa wanda bai sani ba ya tambayi wanda ya sani ashe in ka ga matsala ta faru ɗayan biyu ne ko ba mai koyo ko ba mai koyarwa in an buɗe majalisi a unguwanku to in an shi in an je shiga wutan ba sa aka ci bai ka shige gaba domin an bu an ba an yanke maka hujja ka zo kana kallon waya kana ta shiririta an bude majalisi ana koyar da Qur'ani ana koyar da hadisi ana koyar da fiqh ana koyar da tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka zuwa an baka bayan magariba ka dawo daga aiki kuma lokacin bacci ne ba baka da uzuri bayan magariba da ake yi baka a kasuwa ba mu tashi daga aiki kuma lokacin bacci ne ba kuma lokacin cin abinci ne ba awa ɗayan nan da zaka bayar ka zo masallaci kai karatu wani zai ganshi a majalisa ana ta fi hira eh an shiga labarin kwallo ko labarin siyasa wani ya kamata ya ci wani ya kamata ya faɗi wani ya kamata ya hau wani ya kamata ya sako kana nan zaune kana ɗora kana saukewa ko sai an gama bal fa an gama bal din fa an ci an gama zuwa saura ka dan ka ga da ya dan yi haka ka dan ya kamata yayi ka ga wannan shi ya ci mu da ya dan kare ko yayi gaba an da mun yi nasara shi ya dawo mana dan kallo ba mai fishi ya bal da saboda haka wannan shiriri ta kaga ta cinye ma lokaci haka wajibi ne mutum ya je ya koyi karatu ya san Allah ya san manzon Allah ya san addinin Allah sune tambayoyin kabari guda uku man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka ba za ku gane mahimmancin wannan karatun guda uku ba sai ranar da mala'ika ya bira a gidanku yace kuma kai zo dauka ni za ka gane duk wani mukami duk wata kujera duk wata takarda duk wani title ya gama aiki saura man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka in baka da wannan karatun to kai asara zuwa lahira man rabbuka in kana da imani Allah ya taimake ka kace rabbi Allah wa man nabiyuka kace nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ma dinuka kace dini al-islam wanda za ka kara ba kace in kace aka ce man rabbuka kace rabbi Allah ce to malla man huwa Allah ya kai ka san Allah bima bima arabta rabbaka arabtu rabbi bi alamatin kathira min ha ash-shams wal qamar kaga ashe al-usulus salasa wannan littafin kadai ya ishe ka ya haska maka ka san Allah ka san manzon Allah ka san addinin Allah kuma duka bai wuce shafi shafi yanzu 20 ba to sai kuma wato tauhidi a lahira idan mutum ya samu tauhidi a duniya za ga yana da nutse hayaniya da yawa ba zai shiga ba kuma tauhidi kadai shi zai haska maka ka gano duk abin da ba a ake bauta masa ba Allah ba ba gaskiya bane saboda tauhidi zai nuna maka zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir tauhidi zai nuna maka wannan ka gane duk abin da ake bauta ba Allah yanzu misali an yi wani bakon profesa wanda ya zo daga india kuma profesa ne a ilimin medicine ya zo ya maɗalibanmu na medicine lecture domin su ƙara gogewa a ilimin likitanci dukin ɗinsa ma ake yi ashe saniya yake bauta wa shi kuma a wani wannan saniya dai da muke cin a zuwa mun cin ana damar saniya muku ci alkakai wa gurin mu saniya ta ga nama ce shi ku a gurinsa Allah ce. To da aka shigo da shi Najeriya aka kai shi jihar da zai je ya aiki sai aka biyo da shi ta fata an san fata abbasuwa. To kun san sa idan mai fada ne akan sa masa igiya ɗaya a gaba ɗaya a baya. Amfanin na gaban shine idan ya zai zai danna na baya to sai na gaba ya ja. Amfanin na bayan in zai je turmushe na gaba to sai na bayan ya ja. To sai sannan kuma ga sanduna a hannunsa na maka. sai aka taho da shi shi a gurin sa saniya ko sa Allah ne in ma zai je aiki asibiti sai ya je ya kwanta a gaban sa din san ya tattaka shi kuma in sa din yayi kashi sai ya ɗiba ya shashafa a kuna ganin da suke ya shashafa kashin a jikin sa sannan ya zo ya daga jelar san ya sa kansa ya masa fitsari a ka yana shafa a jikin sa yana neman albarka da kashin shanu da fitsarin shanu kuma ga ilimin likitanci har ya kai profesa ilimin likitanci amma a tauhidi zero to sai aka je je lokacin an zo za a wuce da wani sa ana makarsa sai kawai daga nan kannan da zai ta taga sai ya hango sa ana makarsa kawai sai sai ya suma direba bai sani ba yana tafi sai da aka isa yadda za a yi yau ya ce shi mutum a tuni da sai asibiti aka yi asibiti aka ya hudu da shi da kyar ya ce shi ba zai ba zai wannan aikin ba ya a wannan kasar ba a da kungiyar kare yancin dabbobi ka ji kuma yace dabbobi ya za a diga makasta haka hajjo ana makasta kai da kace Allah ne kuma ake makasta kuma a lokacin za a tafi da shi ne inda za a yanka shi a siyan mana da nama mu a namun ilimin na tauhidi naman sa in an yi kilishi ko aka yi dambun nama ko aka yi tsire ko aka yi balangu ko aka soya mun sa amfaninsa fatar na kai mana ganda mun sa amfaninsa mun sa amfanin cow tail cow leg cow head mun san tozonsa mun sa amfaninsa amma shi da yake bai da tauhidi wancan ilimin bai masa amfani ba. Insha Allah ce ya alamu na zahiran min al-hayati duniya wa hum an al-akhirati hum gafilun. Sun san duniya sosai amma Allah ce game da lahira sun zama gafalan. Sun gafala da lahira. Suraka tauhidi zai wayar maka da kai. In ka tafi cana kana cewa cana ta ci gaba an yi ilimi a cana an yi karatu amma mai suke bauta. A duniya kam sun ci gaba amma ka ji abin da suke bauta sai ka rena sai ka je ka tarar da wani karfi na wani matashi da aka ce bai aure ba a zaune sai ka ga mutum ya zo ya yi haka ya kwanta kai a gurin ka wannan karfan yadda ake jari bolan nan Allah Allah ya taimake su ba a Najeriya suke bauta abin nan ba. Tunda yanzu ta kai ta kai wasu matasa wasu matasa suka shiga makabarta kun sa akwai irin allunan da ake sa malam shehu ya rasu rana kaza ga watan kaza Allah ya kaza duk suka cire waɗannan allunan gaba saboda karfe ne ka ga na karfe kai yara za yan jari bola za su magani in ko kai na gwal to sai ka bai security dole to kaga ashe in ba tauhidi sai ka ga mutum ya burge ka a duniyance amma in ka zo harkar lahira da imani sai ka ga ashe mugun sakarai in ka ga abin da yake bautawa ku shi ta amfanin tauhidi ya wayan maka da kai ya ilmantar da kai ka gane duk ragowar halittu ne la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun afa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun ba abun bauta da gaskiya sai Allah duk abin da ake bauta ba Allah ba ba abun bauta bane to sai amfanin tauhidi a lahira abu bakwai ne na farko dukhulul janna duk mai tauhidi ya mutu akan tauhidi zai shiga aljanna na biyu urwatin rab zai ga Allah na uku alqurbu min Allah zai zama kusa da Allah na hudu ridahu zai samu yarda Allah sannan sama'u kalamihi zai ji maganar Allah sannan alkhuludu fil janna zai dawama cikin aljanna sannan at-talazzuzu bi na'imiha zai ji daɗi a cikin aljanna daɗin aljanna shine ganin Allah shine ƙarshen daɗinta sannan farin cikin aljanna da ba za ka ƙare ba ba za ka ƙare ba dama matsala abin duniya shine ɗaya ya ƙare shi abin duniya biyu ba sa tafiya daidai ko ka ƙare ko abin ya ƙare ita kuma lahira kai ba za ka ƙare ba ita ma ba za ta ƙare ba da Allah ya kamata mu koyi tauhidi ko bai kamata mu koyi tauhidi ya kamata kowa ya je makaranta ya iya tauhidi ko bai kamata kowa ya iya tauhidi ba Muhammadur Rasulullah ba a tuho fi ma amu idan mun da Allah ya samu za shi mu yi wajen tunabu ma'ana hawan sajar idan annabi ya hana mahanu wa tasdiquhu fi ma akhbar in ya bada labari mu yarda wa ibadatu llahi bima shara'a mu bauta Allah da shari'arsa sannan mu so shi fiye da yadda muke son kanmu da ƴaƴanmu da matanmu da dukiyarmu da duk duniya baki daya la yumina ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'ina mu girmama gidansa mu girmama matansa mu girmama ƴaƴansa mu girmama zuriyarsa mu girmama dankinsa mu girmama abokansa mu girmama garinsa maka da madina mahaifarsa da makwantarsa ba mu da wani gari a duniya kamar maka da madina mu girmama sunnarsa mu girmama masu koyar da sunnarsa mu koyi sunnarsa mu yaɗa ta mu aiki da ita laqad kana lakum fi rasulillahi أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وإن تؤيئوه تحسبوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين من يطع الرسول فقد أطاع الله فليحذر الذين يخالفون عنه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهديكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين لا تشموا دان زام سيا abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya ce mana kafin a ba da dama a yi tambaya ina da tambaya biyar tambaya ta farko na ce shuruɗu kalmatu tauhid abu bakwai ne wa zai iya kawo uku daga ciki na'am al'ilmu al'yaƙinu al'kabul a masa kabbara ta shi ta shi ta shi da ganar zai sunanta malan adam galaba albarka malan adam tauhidi ya kasu uku ba zai kawo su uku a kai kuma a kara makalla luhiya Allahu akbar sunanka Abdul Allah mana gafara shi sunansa Abdul Gaffar wa ana bawan wanda yake mutane gafara to Allah ya mana gafara yace tauhidi akwai na kadaita Allah shi ya halitta shi ya mallaki halitta shi ke gudanar da halitta akwai na kadaita Allah da bauta akwai na kadaita Allah cikin sunayensa da sifofinsa shine qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas kun ga kun sun zo rabbun nas shine rububiyya malikin nas asma wa sifat ilahin nas uluhiyya ga ila ga malik ga kuma rabbu sun zo to sai tambaya ta uku daga cikin amfanin tauhidi a lahira yanzu nan na faɗi guda bakwai wa zai faɗi biyar daga ciki an na cire biyu yanzu na aka yi karatun da ya ci a baya ta bismillah ganin Allah Allahu akbar jin daɗin aljanna Allahu akbar dawwama a cikin aljanna Allahu akbar Now? Samun yarda Allah, Allahu Akbar. Kudu, a ya faɗa, hadda dawama. Allahu Akbar. Aljannar da ka shiga ko ba kai ba za ta ƙare ba, ita ma ba za ta ƙare ba. Don za a ce maka ji daɗi zuwa shekara kaza, to ai dole hankalin ka ya tashi. Ta shekarun shine matsala. ashe yasa dan aljanna daɗinsa da aka ce ba a fita amma da ta za a yi zauna a aljanna shekara dubu sai ka ce daga nan fa ko a ce ma dan wuta zauna a wuta shekara dubu shi murna zai dan aljanna an ce dan aljanna an ce zauna shekara dubu zai bakin ciki dan wuta kuma an ce shekara dubu zai farin ciki saboda ya san za ta kare ya san za a je dubun sai aka ce kai dan aljanna ka dawwama kai ma dan wuta ka dawwama to sai wannan ya dawwama yana farin ciki wannan ya dawwama yana cikin bakin ciki to sai tambaya ta ta hudu ko daga cikin falalar tauhidi falalar tauhidi na faɗi wani abu da tauhidi yake da shi na falala now Allahu akbar yake daga cikin falalar tauhidi akwai samun nutsuwa da farin ciki da jin daɗi a duniya sannan kuma akwai kyakkyawan makoma a lahira Allahu akbar sai tambaya ta ƙarshe arkanin tauhid rukunan tauhid guda nawa ne rukunan tauhidi rukuni na tauhidi a yanzu gaba ne daga hannu sai kai a yayin wanda ya daga hannu ne eh a waye daga bismillah aha akwai aikin zuciya akwai furta da baki akwai aiki da gabbai kai ku masa kambara ya sunanta malam Muhammad bin Muktar Allahu akbar gaskiya ba bin Muktar ka burge ni wato ya tara hankalinsa dan karatun farko farko shi ake mantawa to wannan shine matsala ta uku da muka tattauna shine rukunan tauhidi shine i'tiqa al-i'tiqadu fil qalbi wal qawlu bil lisani wal amalu bil arkani kun ga ya rike su da kyau Muhammad bin Muktar jazakumullahu khairan to yanzu sai mu tsaya anan abinda ma faɗa daidai eh to an kira sallah to ni ko sai ba ku dama ku yi tambayar in na sani ba ku amsa in ban sani ban ce muku ban sani da abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada inda muka tuntuban harshe ko muka kuskure Allah ya ce mana wannan masallaci Allah ya ƙara bunƙasa shi masu kula da wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri tun daga cikin shugabanni da yan agaji da limamai da ladanai da masu gudanar da karatuka a wannan masallaci duka Allah ta'ala ya saka musu da alheri da masu ba da dukiyarsu da masu ba da iliminsu da masu ba da lokacinsu da masu saka basirarsu wajen raya wannan masallaci abin duk da annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa za a ma wanda ya raya masallaci Allah ya tafa a ciki muna roƙon Allah afuwarsa da gafararsa da rahmarsa da jinkarsa da yafiyarsa Allah ya lulube mu da su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Mata masu zuwa masu zuwa mai zuwa zuwa da lafi
Kada kana lafiya.
lafiya hajji filan أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا بارك الله
Allah